أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا القاسم المصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض سائر العصر والزمان أرواحنا له فداء إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده a cikin ci gaba da bayan abin da ya faru kiryan-kiryan ayyaza a wajen karbala a jiya mun tsaya ne wajen bayanin amsuwan da mutanen basra suka yi wa imam hussein alaihi salam da muka faɗi cewa wani mai suna يزيد بن مسعود النحشلي ya tara magoya bayansa ya musu magana mai shiga jiki duk suka yi kalamai masu daɗi na nuna goyon baya kan taimakawa imam hussein muka ce ko waɗansu mutanen ma da ya aika masu ɗaya daga cikinsu ya wani kuskure ko da ke shi da kyakkyawan manufayi shi ya tsammaci ibn ziyad ne yake yi masa da sisa sai mika ɗan saƙon da wasu kan zuwa gare shi sai ko shi kuma ya tsire shi muka ce su kuma waɗannan wanda suka yi kyakkyawan ansuwa ɗin sai kuma dai kamar yadda allah ya so ba su isa karbala ba suna kan hanya aka gaya musu an riga an gama ko sun fito su dubu goma sha biyu wannan bayan bayan ibn ziyar ya tsire suleiman dan aikin hussein hussein ya kama hanya ya nufi kuba yayin da aka gwama masa wa'annan garuruwa biyu a matsayin ma'aikacin yazidu a duka biranen biyu ko in ce laruduna biyu ya kai kufa da daddare sai mutane suka tsammaci hussein salam ne ya zo ya shige ta kamar ya fito ta najab na yanzu kenan ya kamata a ce najab a yanzu to ya tun a lokacin ana cewa najab don karman najab yanzu sunan gari ne wanda ainihin ya shafa kofa amma a lokacin sunan wuri ne ana cewa ma'anansa imma najifun min al'ar wanda ke tudun ƙasa ko kuma naharun jaf tafki ke kasashe ya fi kama da kana duk mutum ya ga najar zai ga kamar lallai kamar tafki ne na ruwa amma yanzu ba ruwa zai gan shi sosai ga shi ga tudu shi najar din na tudu kuma ƙasa ga kwari sosai kai za ka ce ruwa ne amma dai ya busa shi to a kusa ce mai na harun jam to ta wannan bangaren wato kamar yanzu ta inda najab take ke sai ta nan ya shiga makofa ɗin sai wata mata da ta ga shigowansa wasu da yake shi zai shigo a haya tare da mahaya daban-daban sai da ce allahu akbar ibn binta rasulullah wa rabbil ka'aba dan yar manzo Allah a rantsi da ubangijin ka'aba dan manzo dan yar manzo Allah ya shigo sai mutane suka shiga kuruwa suna ta faɗin magana da ƙarfi suna cewa muna tare da kai mun fi mutum dubu arba'in muna tare da kai suka shiga da fifi har wasu suka kama jelan dabban da yake dabban da yake a kai dokinsa suna kama jelan dokin duk sun ɗauka Hussaini. sai da suka gama dafifi suka haɗu sannan sai ya cire sai ya cire abin da ya sa fuskarsa a bakinsa ya rufe ya rufe ba hancinsa da bakinsa amma ana iya ganin idanu ya sa kuma rawani ya ce ni ne ubaidullah haba sai zuba a guje har ana ribibibi ana faɗuwa kan juna wasu na tattaka juna ya je shiga fada gidan sarauta gidan gwamna yana saye da bakin rawani yau to wannan kun bakin rawani dama ya sa ne ya sa ne don ya fadda kama da gari ya waye ya miƙe yana hudu ba yana zargin su da dattawansu da jagororinsu ya kuma ce ya alkawari ga duk wanda ya lizimci ɗa'ansa da kuma da zai ya kuma barazana da narko ga duk wanda ya saba masa ya fita daga cikin ɗa'ansa sannan ya ce a kalmominsa ya ku mutanen kufa amirul kaza wanda ya fi dacewa da shi amirul fasiki ne shi ba fasiki ne ce yazidu ya jibinta mini garinku wato ya shugabantar da ne a ya hukumtar da ni a gari wallahi ce wato ya shugabantar da ni gari kuma ya miƙa mini birnin ya ba ya naɗa ni a matsayin sarkin gwamnan yadda sarki akan ce a da yanzu mutane suna cewa gwamna duk daidai da mutane za su gani ya kuma umurce ni in raba fai a ɗinku a tsakaninku kuma in yi adalci ga wanda aka zalunta a cikinku daga wanda ya zalunce shi kuma in karɓi haƙƙi daga rarraunan haƙƙin rarraunanku daga wajen ƙarƙarfanku kuma in kyautata ma mai ji mai da'a in tsananta ma wanda ake zaton ba mutumin kirki ba ne ba mai da'a ba ne to ku gaya wa wannan mutumin ba hashimin nan wannan zance nawa don ya kiyayi fushina na sai ya sauka kan mumbari bayan ya gama wannan abin yake ne da cewa wannan ba shi min shi ne musulun bin hakim ruwan Allah ta'ala alai ga ma wannan bahashiman bai ma faɗi sunansa wanda yake da ake da labarin ya zo ne yana kawo mu baya yanzu ma ko da ko shigowan ibn ziyad ya san cewa mutane suna tare da imam hussein yanzu su sun ɗauka shi saboda ka sun duk sun tafi za a ce muna tare da kai muna tare da kai ya ga kuma da fifin mutane zuwa gare shi amma ce ainihin ko da ya je fada ma da farko shi da ya je kofar fada din ya tsaya shi gwamna Nu'man bin basir ya ɗauka Hussaini ya fito ya tsaya a kan tsohon yana cewa na gamar da kai da allah kare zamani ka fitina da wannan al'amari ka je wani wuri ba nan shi ya ɗauka ya ɗauka kusaini ne yanzu don ko da aka aika ma ibn ziyad da takardar an naɗa shi gwamnan kufa ba a gaya wa Nu'man cewa an cire shi ba saboda ka shi sabon gwamna ne ya zo shi yana gwamna shi sai da ya shiga ya miƙa masa takarda daga takarda aka shi daga yazidu cewa yanzu an ba ubaidullah gari sannan shi ma'amani ya fita fara a faɗin mufid ya ce ibn ziyad ya nufi kufa tare da shi akwai muslim bin amr al-bahili da shuraik bin al'awar al-harithi ya tilasta masa da iyalan gidansa ne har sai da ya kai shi kufa wato akwai shuraik bin awar shuraik bin al'awar yana cikin magoya bayan imam hussein malami ne kuma lokacin da aka ce ibn ziyar ya wuce kufa sai ce in ya fita ya bar wannan mutumin zai bata zai bata basa saboda haka ba zai kyale shi ba sai aika ce masa dole biyo shi a halin bai da lafiya haka na aka ɗora shi akan abin hawa aka tafi da shi kuba da ce bai aminta ba in ya bar shi a basara zai ɓata basara duk zai da mabiya goma gowa bayan kusai zai shiga kufa tare da jama'a da yawa kuma yana sanye da bakin rawani wanda yake nufin bakin rawani a lokacin su sayidodi suke sawa ko kuma da abdinsu ne suna sa bakin rawani rawa ka ba saba sarakai na sa bakakken rawan na din ba su shi kamar imam hussein shi ke sa bakin rawan da ke a tarihi an ta irin wa'annan wani lokaci a ce baki wani lokaci kore wani lokaci fari da sauransu haka ya a lokacin baki ne da ya kuma yi haka ne don ya ɓadda kama domin mutane don ya ya sa baƙin rauni ne don ya ɓadda kama wato ya kama da shi ne husaini saboda haka mutane duk suka gabato ko sun ɗauka shi ɗin yana wuce mutane suna ta masa salama assalamu alaika ya bina rasulallah assalamu alaika ya bana rasulallah yana musu shuru yana ta wucewa ya yanzu dai ya san hadda halin gari suna cewa da shi marhaban bika ya bana rasulullah kadimta khaira maqdam to sai ya ga yadda suke murna da zuwan husaini abin ya bata masa to da abin ya yawa irin gaisuwan da ake masa a matsayin ɗan yar manzo Allah ko ɗan manzo Allah sai shi muslim bin amr mabiyin sai yanzu suka yi ce ya ce ku dakata wannan al'amiri ne ubaidullah bin ziyad da suka je fada da daddare tare da jama'a duk mutane sun ɗauka husaini noma ne ya kulle ƙofar fada ya kira shi ya ce buɗe ƙofa shi umar ne hausa ma yana ganin husaini ya ce na gamar da kai allah kar ka bar nan wuri ce wallahi ni miƙa maka amana ta ba kuma ba zan yaƙe ka ba in ji Nuhman wato amanan da sarki ya yi sarkin musulmi ya bashi ba zai ɗauka ya miƙa ma Hussein ba ya ce ko ga gari na baka kuma ya ce ni ba zan miƙa maka gari ba ba kuma zan yaƙe ka ba sannan mutane suka bayan da suka gano dan murjanata ne zanca dan murjanata ne mun rantsi ba da ubangiji nan ba da allah da ba wani ubangiji in ba shi ba dan murjanata ne to da aka gano dan murjanata ne ya kuma cire wannan rawanin karya da ya yi na da kama ya cira ya sa ya dama ya da yar wannan ya sa ya bi ta hancinsa da bakinsa tamaman kamar yadda gargajiyawa suke don kada a gane su sosai sosai yanzu ma ana karawa da bakin gilashi ka gani sannan ganin haka nan sai nu'man ya bude kofa sai sun ce a ashe ashe dan uwansu ne dan uwan mutane ne wato ma'ana dan uwansu sarki ne kamar yadda muka yi bayani baya cewa shi shi abu sufyan ya sada zumunci da da rayawan cewa ziyada ɗan uwansa ubansa har ya shiga da shi gidan ya ce ‘yan uwansa mata da ‘ya'yansa mata su cire masa hijabi saboda wai ainihin abu su biya ne ya uwarsa ciki da haife shi to shi kenan da wannan yanzu shi dan uwan sarakan ne sai suka aka buɗe ƙofa ya shiga da gari ya waye aka tattara mutane da kiran da aka saba kiran mutane a salatu jami'a ce a salatu jami'a kamar da hantsi ba lokacin sallah ba annan jama'a su tawo da mutane suka tattaru ibn ziyad ya fito ya ya hamdala ya yabo ga Allah sarakai sukan yi wa'azi irin wannan sannan sai ya ce amma ba amirul kaza kun san shi wannan wannan abin da suke faɗa ba wani wannan tun daga adam har zuwa hurin kawo sai ali bin abi talib amma yanzu kowa ne masu na maka mashi wani haka duwan da ka ji an ce masa amirul mu'minina in ba ali ba ne to birkita birkita tun daga farkon halitta har ya zuwa horon kaho mutum ɗaya ne amirul mu'minin ali duk wanda ka ji an ce masa amirul mu'minin ne to birkita to shikenan sai ya ce to amirul kaza kamar da suke cewa yazid ya naɗa ni gwamnan kuma ya sallada ne akan fai'a din ku fai kamar dukiyan ku kenan dukiyan baitul mali kuma ya umarce ni in adalci ga wanda aka zalunta a cikin ku ko in kuma in ba wanda aka hana ma daga cikin ku in kyautata ma mai ji mai biyayya kamar ɗa na gari wanda ake kyauta uba ke kyauta ɗansa na gari kuma bulalata da takobi na a kan duk wanda ya bin umarni na ne ya saba alkawari bulala da takobi to mutum ya kiyaye kansa ya kare in yana son ya kiyaye kansa ko lalata ta koyo sannan ya kammala maganan da wata kalma ran da take barazana ce ya ce asirku yumbi'u anka lalwa'id wannan karin magana ne asirku yumbi'u anka lalwa'id gaskiya sannan kai ta shiga kana fita tare da su har ka gano inda musulun bin ake yake har ka shiga inda yake ya haka ya je ya zauna wajen musulun bin ausaja al'asadi a masallaci a babban masallaci wani masjid azam shine da wani masallacin da ake ce ma ainihin sunan su ke masjid azam na kuma ya same shi yana sallah sai ji wasu mutane suna cewa wancan zai ba zai ba sai ba baya sai ya zo ya zauna a gefen saka yana jiran shi ya gama sallah sannan bayan da ya yi sallama sai ce ya ba wa Allah ni mutum ne da na zo daga sha Allah ya yi mani ni'ima da son ahlul baiti da son masoyinsu da son mahaifai da son masoyinsu to ina gani na ina da dirhami dubu uku ina wannan mutum ne wannan mutum ne wanda aka gaba da labarin ya zo daga ya zo kufa yana karɓar mu baya a dun yar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi to ina son in gamu da shi ban samu wani wanda zai kai ni gare shi ba kuma ban san ina yake to da na zo na a wannan masallacin sai na ji wasu wasu dungun muminai suna cewa wannan mutumin ya ya san iyalan wannan gida to shine na zo wajen ka don ka karɓi wannan dukiyar waje ka kai ni wajen wannan mutumin naku ni ma dan uwanku ne ne dan uwanku ne brother ne dan uwanku ne kuma amintaccen ku in kuma kaga ba za ka kai ni wajen shi ba akalla dai ka karɓi baya ta a madadinsa sai iman ausa ya ce da shi alhamdulillah da allah da ya samu haɗu da kai na ji daɗin wannan magana ta za ka sami abin da kake so insha Allah kuma Allah ya taimaki ahlul baiti da kai din da har ya zo har musulmin hausa ya je ba musulmin bin aƙil labarin wani bawan Allah mutumin kirki da ya zo tun daga sham domin ya baya kuma har ga ma gudunmuwa da ya kawo kuma yana son ya baya to har dai aka shiga da shi ya ga musulun bin aƙili ya masa baya ya kawo wannan dukiya ya ba shi sai musulmi umarci abu su mama a sa'idi ya karbi dukiya domin shi ne yake tattara dukiyoyi si abu umama duk abin da ake samu na gudunmoyi domin shirin yaki shi kuma yake siyan musu makamai wato mutum ne wanda yake mayaki na cikin manyan mayakan larabawa shi abu su mama kenan sa'idi kuma yana cikin manyan magoya bayan manyan shi'a da yake da mai warwara sai shi wannan mutumin ma'aikini ya rika shiga wajensu ya rika fita sai zama shine farkon mai shiga shine karshen mai fita kullum yana zaune yana ganin duwanda suke shigowa da masu fita an aminta da shi sai zan farko da sassafe ya zo ba zai tashi ba sai can ƙarshe ok ya san ruwan da shi har ya zama na ainihin al'amarin da yana kai ma ibn ziyar labari a ibn ziyar ya san labarin halin da suke ciki lokaci bayan lokaci to kulle yau ya san yau mai ya faru yau duk abin da ke faruwa yau da zai ba shi labarin yau ma wane ya zo ya mu baya wane kila kuma wannan kila suna sun ɗauka suna tare da shi amma ya kawo gudunmuwan kaza yau ma mutum kaza suka zo suka yi mu baya yau ma kuma an shirya za a yi wa yau ma an sai yana ba su cikakken bayana ibn zai cikakken bayanin duk abin da ake yi din wanda ake ce wanda ake ce jasus mai ɗan leƙen asiri wanda yakan nuna kamar shi yana tare da ku amma kuma sharri yake nema da wanda muke tare da su a nan ba mu damu da su ba muna fatan allah ya shirye su ba mu damu da su mukan san mutum dan security har id card din shi mukan gani mu saka mashi a cikin mafati ɗinsa mai masa shuru ko a cikin alƙur'aninsa mai masa shuru amma tun da yanzu abin ya kai mai kisa sun yi sa'an ba mu fara mai da martani a kan kisa ba da su ma zai zama basu amma za mu yi miyagun addu'a a kansu nan kam za mu yi ta yi wanda ke zuwa yana dunye makiyan mu aiki har ma ya nuna a kashe dun yara na wani ne ya nuna cewa wannan shine Ahmad wannan shine Hamid kuma brother ne suna nan ana tare da su ana harkoki da su wasu burazu to a wata ruwayan an ce musulun bin aqil da ya shiga kufa farko ya sauka gidan salim bin musayyib wanda mutum dubu sha biyu suka yi masa mubaya sannan ibn ziyar ya zo sai ya tashi daga ya zuwa gidan hani nan an ce muhtar ne wala allah ishtibahi ko kuma dai amma dai akwai wani muhtar san da su cikakken sunansa muhtar bin abi ubaida sunan wannan muhtar muhtar bin abi ubaida shine al-thaqafi shine wannan muhtar wanda shahara wanda ya shahara nan wajen daukan fansa amma nan za on ruwan sai aka ce salim bin musayyib amma wanda bi shahara shine gidan muhtar bin abi ubaida sannan kuma bayan zuwan ibn akil sai ya koma gidan hani bin urwa da daddare ya shiga cikin amanansa sai ya zan mutane sukan zuwa suna zuwa suna mashi mubaya har mutum dubu ishirin da biyar suka yi masa mubaya har ya ga cewa to a fito mana sai hani ya ce mashi a kai karkai gagawa kuma shuraik bin al'awar alhamdani wanda ibn ziyad ya zo da shi daga basara shi ma ya sauka gidan hani bin urwan a lokacin ya bayi da lafiya yana cinye wayansu kwanaki sai shuraik ya ce masa karkai gaggawa ai ubaidullah bin ziyar zai kawo min ziyara zai zo ya gaishe inda ya san ya zo da nan ba da lafiya to in ya zo zan ja shi da doguwar magana sai ka fito da takobin ka kawai sai ka kashe shi kuma alaman da zan yi maka cewa lokacin kashe shi ya yi shine in ce a bani ruwa zan ce usko ne ma a kusha da ni ku bani tunda yana yana rashin lafiya in ce ruwa in sha ko ba mu ruwa in sha to kawai sai ka fito da takobin ka sai ka fille masa wuya amma hani shi bai so haka ai haka nan ba har hani shi ba zai so a zo mutumin nan ya zo gidansa a kashe shi a gidansa da ubaidullah ya zo ya ziyarci shuraik ya gaishe shi ya tambaye shi dangane da rashin lafiyarsa ya tsawaita ya ja shi da magana sai ya gaba wanda ya fito bayan ya ya ce a bashi ruwa a bashi ruwa sai shiga waƙe yana mal'intizaru bisalma an tuhayyaha ka asal maniyati bitta'jil usquha to sai ibn zayar bai gane wannan magana ne ke a cikin waƙe yana cewa menene kuma ake jira da salma salma suna ne na mace an samu ne ake jira da salma ne ake ta shiro har yanzu ta ana jiran ta rayu a shayar da ita ginauniyar mutuwa mana sai ibn zai ce wannan irin waƙe wannan irin waƙe ne kai ne ake jira da salma ana jiran ta rayu ne a shayar da ita da gidauniyar mutuwa mana yana waka ne to shi ibn ziyad sai ya dumauta bai gane menene wannan sai ya fita shi wannan mai ake nufi sai malik bin yarbu a taimi ya zo masa da takarda daga hannun ubaidullah bin yakba cikin takardar sai gashi lil hussein bin ali amma ba da fa'in ne ukhbiruka annahu qad baya aka min ahli kufa kaza fa idza ataka kitabi hadha fal ajra al ajra wa inna an-nasa kulluhum ma'aka wa laysa lahum fi yazid ra'ayin wala wala hawa shi sai aka kawo aka kawo ma ibn ziyad da shi sai- sai ya kashe shi wannan wani labari ne na daban da yake muna karanta ruwaya na eh, bayan wannan ah, bayan ibn ziyad ya fita daga lokacin da ya ji wannan waƙe na na shuraik ya ɗama wuta aka ce shi ibn eh, ibn ibn aqil sai ya fito da takobi a hannunsa bayan ibn zar ya fita sai ya ce masa shurek ya ce ma musul me ya hana ka daga wannan al'amari shiru baka fito ba har ya tashi mu muna tsaye lo- ya wani allah lokacin da ya ce mishi a shayar da ni ku ba- ku ba ni ruwa sai aka kawo mashi ruwa na sosai ya sha tunda ya ce ina jin kishi a bani ruwa a bani ruwa sai wata mata ta fito da ruwa an ce matan ta ga ibn sibin aqil da takobi har ya dan zaro haka sai ya ganta sai ya mai da takobin hakuri ita kuma ta ji ana cewa kawo ruwa sai ta je ta kai ruwa da to sai ya sha to shi kun ba ruwan da yake nufi kenan ba to shi ne ya shiga cewa ya shiga wani warin waƙe mai ake jira da salma ne don ta rayu a shayar da ita gidauniyar mutuwa ma shi kuma ibn aqil em, ibn ibn ziyad afwa sai ya ji bai gane wannan ba sai ya tashi ya fita to sai ga ibn aqil ya fito da takobi a hannunsa takobin da ya kamata ya sare ibn ziyad ke to shi ne ke ce mishi me hana ka wannan al'amari sai musulmi ce da shi na so in fita sai wata mata ta riƙe ni ta ce na gamar da kai allah kar ka kashe ibn ziyad a gidanmu sai ta yi kuka a fuska sai na yi aj- na aje ta kogo na zawa sai hani ya ce kai canta ta kashe ni ta kashe kanta abin da ake gudu yanzu an fara a kai a wani ruwaya an ce hani ya ce ni ba na son a kashe wannan mutum a gidana da musulun bin akir ya fito da takobi bayan ibn zari ya fita ya ce masa me yasa baka fito ka kashe shi ba ya ce abubuwa biyu. na farko saboda hani bai so a kashe shi a gidansa na biyu kuma hadisi da mutane suka gaya mini cewa an ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa أن الإيمان قيد الفتك ال- الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مو- فلا يف- فلا يفتك مؤمن ko kuma fala ya fita kuma I- imani shine tarnaƙin fa- fatiki fatiki shine ka amintar da mutum ka kashe shi fatak kenan suna da kalma laraba larabci na da kalmomi masu masu arziki ko da hausa ake hausa ma suna da kalmomi masu arziki a wani lokaci kalma ɗaya ta ma'ana mai yawa idan an ce fatak wani nau'i na ha'inci saboda haka ba ha- majarashin ha'inci ne ake ce mashi fatak ba fatak shine a amintar da mutum sai a kashe shi bayan bayan ya- yana cikin aminci to sai ya ce to ya ji ya- an ga mu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce al-imanu qayyadal fatak ko qaidul fatak imani tar- ya, ya tarnake wato wato imani tar, shine tarnakin yaudara ko ha'inci amma ba kowane irin yaudara ake kira fatak ba ha'incin da ake ce ma fatak shine a amintar da mutum a gaje shi lagayo in aka amintar da mutum aka kware shi a ciniki ba sunan shi fatak ba ne yana da wani suna da kamar a rantse ma mutum abu amma a kware shi a ciniki ba shi ne fatak ba ko kuma a amintar da shi a wani abu a cuce shi amma amintar da shi aka kashe shi ne fatak to sai ce to manzala ce shi imani shi ne yake ma shi ne kaidi din fatak mumini ba ya fatak shi ko hani sai ce mashi wallahi laukatalta lakatalta fasikan amma nan hani aka ce ya faɗa wannan hanin da aka ce bai so a kashe shi ya ce ai da ka kashe shi wallahi ya ce amma wallahi laukatalta lakatalta fasikan fajiran kafira da ka kashe shi da ka kashe fasiki fajiri kafiri saboda ka ba mutum ka kashe mummuni bane an ji imani tarnakin fatak ne amma wannan ba mummuni ba a ba a mummuni fatak ba ma yana cewa ta ai wannan ba mummuni bane wannan na ka ce kana an mashi fatak ruhani bin urwa ya ji tsoro dangane da kansa yana tunanin to ya yake a fada yanzu in abin ya je fada ne tun yana cikin manyan dattawan gari wanda suke in za su shiga fada ba sai an musu iso ba a ce ai ga hani nan sai ya shiga ko a ba shi kujera sarki gidan mamaci don haka ne ma gidansa ya zama ya fi aminci don da ba a tsammaci musulun na nan ba to saboda haka kwana biyu sai baya zuwa fada sai ya nuna cewa bayi da lafiya in ibn ziyar shi aya ina hani ne kwana biyu ba mu gani sai a ce aka ce ai bayi da lafiya wato tamarada shi ne ya nuna bayi da lafiya alhali lafiyan sa wato yana mashi uzuri ya nuna uzurin cewa ai bai da lafiya sai wa'insu daga cikin 'yan majalisar sarki suka ce eh ana cewa hani baya da lafiya amma muna wacce shi lafiyan shi lawa kobar gida yana zaune kowar gidansa sai ce shi ibn zari ce ai da na san bai da lafiya da na je na gaishe shi sai kira muhammad bin ash'as da asma bin harija da amur bin al-hajjaj al-zubairi alhali ita ruwaiha yar amur ita ce matar hani bin uroce wato shi amur bin hajjaj yar sana aure da hani ita ce kuma uwar yahaya bin hani sai ce da su me ya hana hani bin urwa baya zuwa mana baya zuwa mana lokaci ya kure ya ce suka ce ai ba mu sani ba da sai gama akalla maganan hani bin urwadi sai aka ce to amma an ce baya da lafiya ne suka ce to mu dai abin da muka sani muka gan shi a kofar gidansa yana zaune sai ce to ku je ku ce mishi ya zo mai hana shi ya zo ina son ba na son in zan mutum kamar shi cikin dattawan gari a ce ba mu shawara da su a ce goma sai suka suka ce masa da yamma yana tsauna ƙofar gidansa suka ce me hana ka zuwa wajen sarki ga shewa ya ambace ka kuma ya ce da ya sun baka da lafiya da ya zo sai ce musu to eh to rashin lafiyar ne yake yana zuwa suka ce to amma labari ya je masa cewa lallai kana zaune a ƙofar gidan da yamma kuma ba a ganin wani matsala da kai saboda ka karkasa wannan sultani ya ka sa ka sa ma wannan ya samu sultani a kanka ka ya samu hujja a kanka muna ganin ya kamata dai ka je ne don ka warware kanka amma ka za a fara shakku don gane da amurka to shi ne nan fa ransa dai bai so ba ai ya sa an kawo masa riga ya sa ya yi ana sai na cin kaki yanzu menene ne sa yanzu ni kuma za ni fada an ya kwara mu ransa dai bai so ba to har dai ya je ya shiga fada wani wani yaron sai ya ce "Ma, ya- ya amma kar ka ji tsoron kuma kar kuma ka ba sarkin nan sa- sanadin da za- za- zai zai tsamanci wani abu dangane da to sai hani ya je ya shiga wajen ibn ziyar da akwai mutane tare da su to sai ibn ziyar ya zo kusa da shi tare da shi akwai shurai alƙadi shurai akwai suna shurai da hamar ko shurai shurai mutanen munin sun sun san wannan alƙalin suna girmama shi har ma suna sa suna shurai din wasu sai sharehu mutane suka ce sharehu to akwai sh- na faɗin wannan ne don a gane bambanci tsakanin shurai da shuraik shuraik al'awar shuraik bin al'awar magoyin bayan imam Hussaini wanda malami ne a basra da ibn ziyar zai zo kufa sai yana gudun kar ya bar shi ya- ya- ya wai ya bata mutane ma'ana ya zama ya- mutane su koma su da eh, imam Hussaini sai ya ɗauke shi duk da baya da lafiya ya tafi da shi kuba shine ya sauka gidan hani bin urwa yana jinya shi ko shurai shi alkali ne tun shi daɗaɗɗen alkali ne ya da yana alkalanci tun lokacin usman bin affan alkalin usman ne a kufa to kuma ko da amirul mu'mini ya je kufa ya same shi yana alkali ne kuma ya bar shi yana alkalancinsa sai dai da ya taɓa wani tuɓargaza alkalancin shi amirul ya ce lalle baka san alƙalanci ba saboda haka yanzu sai koma da shi wata unguwa ta yahudu ya ce masu alƙalanci a ciki to bayan amirul mu'minina yan- a lokacin ma'awaya sai aka dawo da shi ci gaba da zama babban alƙali har ya zuwa wannan lokacin duk da ya manyanta shine babban alƙali sai shi shurai yana tare da fadada ina faɗin wannan ne don a gane tsakanin bambanci tsakanin shurai da shurai wannan da ha wannan da ka to lokaci da ya ƙure bayan da za a yi mu ci gaba da magana da mai maganan cikon maganan hani bin urwa gashi lokaci na ta ƙurewa a lissafin mu yau takwas yau takwas gobe tara jibi- jibi goma lokaci na ta ƙure mana gashi kuma labarin da ɗan tsawo to insha Allah za mu shiga za mu yi tirin tirin wani lokaci in ya in ya in lokaci kure mana za mu ɗage kai mu ba mu fasa tirin tirin din mu mu ba da adu kuma insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyib yeah